أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka zauna domin gabatar da karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasi na goma sha bakwai a bana kuma yau muna ranar sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar shugaba alaihi salatu wasalam wasu zo daidai da takwas ga watan afrilu na shekara ta 2023 miladiya kuma a cikin karatun namu matsaya ne a ƙarshen babi wato babu karahatul istinja ibliyamini a ƙarshen shi muka tsaya yanzu kuma za mu shiga sabon babi shine babu karahatul mashi fi na alin wahidati babin da zai magana akan karhancin yin tafiya a cikin takalmi ɗaya aw kufin wahidin ko kuma kufi kwaya ɗaya lighairi uzrin ba tare da wani uzuri ba wa karahati lubsin na'li wal kufi qa'iman lighairi uzrin da kuma karhancin da aka yi akan sanya takalmi ko kuma huffi a tsaye ba tare da wani uzuri ba wa na bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyan alhuma jami'an أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليخفهما جميعا متفق عليه hadisin farko a cikin wannan babin shine hadisi na 1649 a cikin littafin an karbo shi ta hanyar sirrin Abu Huraira idan Allah ta bada gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon tsira salati da amincin Allah sabata gare shi ya ce la yamshi ahadukum fi na'alin wahidatin kada ɗayanku ya yi tafiya a cikin takalmi ƙwaya ɗaya liyan alhuma jami'an lallai ne mutum ya sanya takalmansa duka gaba ɗaya a ƙafar shi ya tafiya da su awali ya huma jami'an ko kuma mutum ya kwaɓe su baki ɗayansu kada ya yi tafiya da ƙwaya ɗaya a fiye riwayatin a cikin wata riwayar kuma awali ya hima jami'an ko kuma ya sanya su baki ɗayansu mutafaman alaihi hadisi ne da aka haɗa a kansa wannan hadisi yana mana magana akan karhancin tafiya a cikin takalmi kwaya ɗaya saboda abin da ke cikinsa na daga munana halitta da kuma sabawa siffar mutane masu nutsuwa masu mutunci domin idan mutum ya sanya kafa ɗaya a takalminsa ɗaya kuma babu komai to yana tafiya a haka za ga yana yin kamar ɗingishi saboda ni takalmin mai tudu ne za ga kafar shi ɗaya tana kamar ɗingisawa haka ɗayar kuma tana nan a daidai kuma watakila wannan ma ya zama dalilin faɗuwar shi yana tafiya ko kuma tuntubi shi yasa a addinance aka hana yin haka wa an huƙal samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul idan qata'a shis'un ali ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha rawahu muslim wannan hadisin shi ma an karɓo shi ta hanyar sirrin abu huraira idan Allah ta da gare shi ya ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul lallai na ji manzan Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yana cewa idan qata shi suna ali ahadikum idan igiyar takalmin ɗayan ku ta yanke fala yamshi fil ukhra kada yi tafiya a cikin ɗayar a ta yi sulihaha har sai ya inganta ɗayar wato har sai ya gyara ɗayar sai ya sa su gaba ɗaya a gaba shi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito wannan hadisi shi ma dai wannan hadisin yana magana ne akan idan takalmanka ɗaya ya balle ko igiyar shi ta cire to lallai sai dai ka cire ɗayan ma ya zama dai babu takalma a kabar ka sai kai tafiya a haka babu takalmi amma ba za ka yi tafiya kabar ka ɗaya da takalmi ɗaya babu takalmi ba wannan an hana a addinance annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yanta ila ar-rajul qa'iman rawahu abu dawud bi isnadin hasan wannan hadisin shi kuma an karɓo shi ta hanyar sayyidina Jabir idan Allah ya tabbata gare shi yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi naha an yanta ila rajulu qa'iman ya hana mutum ya sa- ya rika sanya takalmi a tsaye rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan Imam Abu Dawud ne ya rawaito hadisin da isnadi mai kyau malamai suka ce za a ɗauki wannan hannun ne cewa idan ya zamto irin takalmin nan ne wanda sai mutum ya sanya hannunsa ya taimakawa kafar tashi da ya sanya hannayensa da haka yake sanya takalmin amma idan ya zamto takalmi ne wanda za ka iya sawa kawai ka shure shi da kafafun ka sanya to shikenan wannan babu laifi ka sanya shi a tsaye amma idan irin takalmin nan ne wanda sai ka sa hannayenka ka yi ta murzawa ka yi ta ɗaure can ka murza can ka buɗe can sannan da haka takalmin zai shiga kafarka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka sanya irin wannan takalmin a tsaye sai ka zauna a zaune sannan sai ka sanya shi kaga addinin musulunci addini ne wanda bai barwa bai barwa mabiyansa wani abu wanda za su yi shi babu wata doka a kai ba kowane abu da za ka yi bisa dokokin addinin musulunci za ka tarar akwai wata magana wacce addini ya yi a kan yin wannan abin ko makamancin shi babun nahayi an tarkin nari fil baiti inda naumi wa nahawi sawa'un kanat fi sirajin aw ghairihi wannan babin zai mana magana akan hani da aka yi a addinance daga barin wuta tana ci a cikin ɗaki yayin da mutum zai kwanta kuma ya bar wuta tana ci sawa'un kanar fi sirajin daidai ne wannan wutar shin a cikin a ci balbal take ko a cikin fitila take augari ko a cikin wani wannan kamar a wutar jin dimi ko ko kuma wata wuta a cikin kasko da dai sauransu to ko da irin wannan ne ta jin dimi din ko wacce aka sanya ta a cikin kasko ko kuma a cikin a cikin balbal ko kuma irin fitilan nan fitilar kwai to duk da haka dai mutum ba zai bar wuta tana ci haka sa sakai a cikin ɗaki sannan ya kwanta bacci ba hadisin farko a cikin babin shine hadisi na 1652 a cikin littafin an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qal la tatruku an-nara fi buyutikum hina tanamun muttafaqun alaihi wannan hadisin an karbo shi daga sahabi dan sahabi shine sayyidina abdullahi dan umar yadda Allah ta bada gare su yace manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yace la tatrukun nara fi buyutikum kada ku bar wuta a cikin ɗakunanku hina tanamun a lokacin da za ku kwanta bacci to lalle ne ku kashe fitilunku mutafaqun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kansa wannan hadisin a cikin shi akwai hani daga barin wuta tana ci a cikin ɗaki yayin bacci duk abin da ake tsora cewa mutane shine kada yayin da suke bacci kuma wuta ta tashi ta ƙone ma abocin ɗakin kamar da yawa a ƙauyuka ana samun kaga mutum ya kwanta yana jin dumi ya bar wuta a kunne kaga an wayi gari wutar ta kone shi ɗakin ya yi gobara wata kirma gidan gaba ɗaya ya yi gobara to kaga sai ya zamto sanadiyar mutuwan shi ana samun irin wannan sau da dama shi yasa bisa dokokin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu bar wuta tana ci yayin da muke bacci wa nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala اهترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأعرفوها متفق عليه وانا حديث عن كروش دقاء سيدنا أبو موسى الأشعري يدرع على تبدا قريش قال يشي اهترق بيت بالمدينة على أهله من الليل ونجد أمدينة يا قوني har da mutanen cikin a cikin dare gidan ya kone da mutanen cikinsa a cikin dare falamma hudisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sha'anihim yayin da aka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari game da sha'anin su qala sai yace inna hadhihi an-nar aduwwun lakum ku sani cewa hakika wannan wutan nan abokiyar gaba ce gare ku fa zanimtum idan har za ku yi bacci fa'adifuha to ku rika bishe ta ku rika kashe ta mutafakun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa bukhari da muslim duka sun ruwaito shi hadisin a cikin shi akwai hikimar hani daga barin wuta a kunne wannan hikimar daga ciki kuwa ita ce tsoron gobara da kuma konewa ma'anar fadinsa kuma da ya ce inna hazihin nara aduwwun lakum cewa wannan wutan nan abokiyar gabar ku ce a cikin ruwayar imam al-bukhari ya ce inna hazihin nara inna ma hiya aduwwun lakum wannan wutan nan dai da kuka sani to kadai dai ita abokiyar gaba ce gare ku al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace wannan shine da aka yadda hadisin yazo da sigar hasar wato saboda mubaraga wajen karfafawa a cikin maganar al-imam ibn al-arabi yace ma'anar maganar cewa wuta abokiyar gaba ce gare mu shine domin idan ta kone mu tana karar da jikunan mu da dukiyoyin mu irin karar wannan wacce abokin gaba ke yi maka to haka wuta ke yi maka takan karar maka da dukiyarka ta karar maka da lafiyarka wanda kuma ko abokin gaban ne ya kawo maka hari iyakar illar dama da zai maka ke daidai cewa wuta muna da amfanunuka da mukan yi da ita sai dai kuma wannan amfanin ai baya yiwuwa sai da wasiɗa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita abokiyar gaba ce gare mu saboda ma'anar kiyayyar da ke cikin ita kanta wutar wallahu alam wa an jabirin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal gabbal ina'a wa auki usiqa'a wa aghliqul abwaba wa adfi usiraja fa inna shaytana la yakhullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم رواه مسلم الفويسقة الفأرة وتضرم أي تهرق وفي رواية البخاري خمر الآنية وأجيف الأبواب وأعرف المصابيها فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأهرقت أهل البيت wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sayyidina Jabir yadda Allah ta tabbata gare shi da shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce ghabtul ina'a ku rufe barayan abinci ko kuma kwanukan abinci ku rika rufe su wa auki ustiqa'a kuma ku rika tsukewa bakin salka wato duk wani abin da kuke ajiye ruwa a ciki wanda yake ana iya dukewa bakin shi ko a rufe shi to shi ma ku yi haka wa aghliqul abwaba kuma ku rufe kofofinku wa arfi usiraja ku kashe fitilunku fa inna shaytana la yahullu siqan domin shi shaytani baya iya kuncewa sarkar da aka riga aka rufe ta wala yaftahu baban kuma shaytan baya iya budewa kofa wala yakshifu ina'an kuma shedan baya iya yayewa rufin kwanan abinci bai lam yajid ahadukum illa an ya'ruba ala ina'ihi udan annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ɗayan ku zai zanto bi bai samu abin da zai rufe ba sai dai ya ɗauko wani sanda ya ɗora akan ƙwaryar shi ko kwanansa wa yadhkur ismallahi falyaf'al kuma ya ambaci sunan Allah yayin ɗorawar to ya aikata haka wai idan ƙwaryarka ba ta da murfi ko kwananka ba shi da murfi ko wani baho ko wani abu haka dai wanda ba shi da murfi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka nemo wani sanda ko muciya ko wani tsinke ka dora a kai ka ce bismillah to zai zama tamkar murfi kenan fa inal fawaiz qada tudrimu ala ahli albayt baitahu domin cewa bera yana kunnawa mabota gida ya kunna musu wuta a gidansu wato ya kone musu gidansu kenan alfawaisu katu din nan shine alfa'aratu wato bera tudrimu din nan ana nufin konawa a wata ruwayar imam al-bukhari cewa yayi khamirul aniyata ku rufe kwanukan abincinku wa jiful abwaba kuma ku tura kofofinku wa arfi'ul masabiya kuma ku bishe fatilunku fa inal fawaisu kata domin cewa bera rubbama jarratil fatila da yawa bera takan janyo a ci balbal fa'arakat alal bait sai ta sai ta ƙona ma'abota wannan gidan imamul qurtubi ya ce waɗannan hadisan baki ɗayansu suna nufin cewa idan ɗayanku zai kwana a wani ɗaki wanda babu kowa a ciki sai shi kuma akwai wuta a cikin ɗakin to wajibinsa ne ya kashe wannan wutar kafin ya kwanta bacci ko kuma ya yi mata wani abin da zai zamto an amintu daga samun gobara ko kuna daga gare ta haka nan idan ya zamto akwai mutane da yawa a cikin ɗakin to wannan wajibcin yana kan na ƙarshen bacci daga cikinsu wanda zai zamto shine na ƙarshen kwantawa bacci to shi ya kamata ya kashe fitilun da ke ɗakin kuma ya rurrufe ƙofofin ya yi bismillah yayin rufewa duk kuwa wanda ya yi saki akan wannan to hakika ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam inji imam al-qurtubi kuma ya zamto mai barin cika sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-qurtubi da ya faɗi wannan sai kuma ya kawo hadisin abdullahi dan abbas yace wani bera ya zo sai ya janyo bakin wuta ko a ci balbal ya jefar da shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani wata sallaya haka wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune a kanta fa araqad minha misla mawdi'i dirhamin sai ta kone kamar misalin girman gun da bai wuce kamar kwabo ba haka sai ta sai kone a cikin fitilan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku kwanta bacci to lalle ne ku ku kashe fitilunku domin shedan yana nuna wa irin wannan dabbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan beran yace shedan yana nuna wa bera yadda zai yi kona ku da yawa abubuwan da ke faruwa na gobara a gidaje musamman a lokutan sanyi yana faruwa ne ta dalilin ƙananan ƙwari irin su bera din wanda wani lokacin fitilar ko kuma wutar an bata ana jin dumi ko dan ta dumama daki to shikenan ana nan ana nan ko berar ko jaba ko wani abu sai ya janyo wani bakin wuta ko kuma ya janyo wani tsimma sai ya kai shi kan bakin wuta ko kuma wata takarda haka shikenan sai wuta ta tashi al-imam ibn daqiq al-eid akan wannan hadisin yace idan ya kasance illar da ke cikin kashe fitilar shine tsoron kada bera ko jaba ta janyo bakin wuta ko kuma ta janyo takarda ta kai shi kan wutar to idan ya zamto an amintu daga wannan din ta hanyar kamar a ce a ci balbal ɗin an rufe ta da wani abu kamar an sanya ta a cikin wani guje wanda bera ko jaba ko wani ƙwaro ba zai iya shiga ba misali kamar fitilar ƙwai to wasu malamai da yawa suna ganin cewa fitilar ƙwai tunda a cikin ƙwai take to wannan babu komai amma duk da hakan dai a rage ta ta zama dai an rage ta ta zama yar kaɗan haka da yayin da za a kwanta bacci wannan ita ce maganar imamul imamul qurtubi a wannan ita ce maganar al'imam ibn da ƙiƙil id malamai suka ce cikin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa a rufe kwanukan abinci da kuma da kuma ƙwaryar abinci da kwanukan ruwa da sauransu to a cikin wannan akwai maslaha ta addini akwai kuma maslaha ta duniya domin wannan tsari ne na kiwon lafiya da kuma kiyaye dukiya domin da yawa idan har ba za a rika rufewa ɗakuna ba to za a samu matsaloli ana samun shaidanun mutane kamar barayi da kwartaye da sauransu waɗanda suna shiga ɗakunan mutane da gidajen mutane idan sun tarar an bar ƙofofin a buɗe don haka yayin da za ka rufe ƙofa aƙalla dai ka ce bismillah sai ka rufe don Allah ya da duk wani shaidanin mutum ko shaidanin aljani ba zai samu damar tura wannan ƙofar ba ban sana ya shigo ya yi maka ta'adi haka nan in kana da dama ka karanta irin su ayatul kursi ko kuma wata sura da haka ta neman tsari yayin da ka zo rufe tsauran gidanka to wannan duka babu laifi domin ambatan sunan Allah yana kore shaidanu kuma yakan zama dalilin samun garkuwa daga shaidanun fili wato kamar shaidanun mutane kenan barayi yan fashi da sauran miyagun mutane kamar yadda umarnin ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khamir ina aka ka rufe ƙwaryar abincinka wazkur ismallah ka ambaci sunan Allah yayin rufewa wa agalik babaka kuma ka rufe kofarka wazkur ismallah in ka zo rufe kofar ta kama ka ambaci sunan Allah babun nahyi an takallufi wa huwa fi'lu aw qawlu ma la maslahata fihi bi mashaqqatin wannan babin zai mana magana akan hani daga yin takallufi wato dorawa kai nauyi shine aikata abu ko kuma faɗar abin da babu wata maslaha a cikin shi kuma ya zamto an sha wata wahala yayin faɗar abin ko yayin aikata abin Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabin shi cewa ka gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa ga waɗannan mushrikan nan ma as'alukum ala hadha albalaghi wa hadha nushi ajran ai bana tambayar ku ku bani wani lada daga dukiyoyinku bisa wannan isar da aiki da kuma wannan nasihohi da nake muku wa ma ana minal mutakallifin ma'anar shine ai ai ma uzidu ala ma arsalallahu bi aini ba mai ƙarawa ba ne ba mai yin ƙari ba ne bisa abin da Allah ya aiko ni da shi ba zan ɗora muku wani nauyi ba wa wahiyu ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh Allah ya ce ka gaya musu an yi min wahayin wannan alqur'ani ne domin in yi muku gargadi da shi da kuma duk wanda sakon ya isa zuwa gare shi wa an umar radiyallahu anhu qala nuhina an takallufi rawahu al-bukhari wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina umaru yadda Allah ta bada gare shi ya ce nuhina an hane mu an takallufi gabarin wato ɗorawa kai nauyi an hane mu daga ɗorawa kai nauyi wannan ɗorawa kai nauyi wato takallufi shine kullu fi'ilin aw qawlin la maslahata fi shine duk wani aiki ko kuma duk wata magana wacce babu wata maslaha ta addini ko ta duniya a cikinta kuma ta zamto tana cutarwa ga hankali ko cutarwa ga mutunci ko cutarwa ga addini ko kuma cutarwa ga lafiyar jikin mutum wa an masruqin qala dakhalna ala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu fa qala ya ayyuhan nas man alima shay'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul allahu a'lam fa inna min al-ilmi an yaqula lima la ya'lamu allahu a'lam qala allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين رواه البخاري wannan hadisin an karɓo shi daga masruk masruk tabi'i ne kuma almajirin sahabbai ridwanullahi alaihim yace da kalna ala abdullahi bin mas'ud mun shiga wajen abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi fa qala sai yace mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane man alima shay'an falyaqul bihi wanda yake da wani abu na ilimi ya san shi to inda yayi magana sai ya faɗa da shi kamar lam ya alam wanda kuma aka tambaye shi abin da bai sani ba falyaqul sai ya ce Allahu a'lam Allah ne masani fa inna min al-ilmi an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam domin yana daga cikin alamar cewa kana da ilimi ka faɗi Allahu a'lam game da dukkan abin da baka sani ba wannan shike da shike nuna alamar cewa kai ɗalibin ilimi ne qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam domin Allah madauki sarki ya gaya wa annabin shi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin رواه البخاري امام البخاري نے روایت حدیث قال الحافظ الحافظ ابن حجر الاسقلاني يجي ان من العلم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم ma'anar wannan maganar shine ai mutum ya bambance tsakanin abin da ya sani da kuma wanda bai sani ba ya ce Allahu a'lam ya ce kuma wannan yana da munasaba ne da abin da ya shahara a bakin malamai cewa faɗar abin da baka sani ba to wannan yana daga cikin takallufi abinda baka sani ba kuma ka dora wa kanka nauyin yin magana a kan shi to wannan takallufi ne babu tahrimin ya hace alal mayyiti wa raqamil khaddi wa shaqil jaybi wa natfi sha'ri wa harqihi wa du'a'i bil waili was sabu wannan babin zai mana magana akan haramcin kukan kyara shine yin ihu da kururuwa yayin da aka yi wa mutum mutuwa wal amil khadi da kuma marun kunci mutum ya rika marun kuncinsa saboda an yi mishi rasuwa wa shankil jabi da kuma yaga aljihu mutum ya rika kama aljihunan rigar shi yana kekketawa saboda an mishi rasuwa wa natfi sha'ari da mutum kuma ya rika kama gashin kansa yana cizgewa saboda bakin cikin an mishi mutu an mishi mutuwa wa harqihi da kuma mutum ya aske gashin kansa ko mace ta aske gashin kanta saboda mijinta ya rasu to wannan duka haramun ne kamar da zamu ji a cikin wannan hadisi wa du'a'i bil waili was subur da kuma mutum ya rika kira yana kiran ya shiga uku ya lalace yayi asara yayi kaza yayi kaza mutum ya rika irin wannan addu'ar makansa wannan duka haramun ne وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نهى عليه وفي رواية ما نهى عليه وانا حديث عن كربش تهانير سيرنا عمر بن الخطاب إدر الله ارتبط قريش قال يشي قال النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي إرادة أمنشان الله ثبت قريش ياتي almayitu hakika lallai shi mamaci yu'azzabu ana mishi azaba fi qabrihi a cikin kabarinsa limani alaihi saboda abin da aka yi mishi kukan kyara a kansa wato mutukar dai mamaci bai hana yan uwan shi da iyalan shi yin kukan kyara ba ya mutu ko ya bar wasiyar cewa in na mutu fa ku yi min kuka da yawa to in ya mutu ko in suka wannan kukan suka yi ihu to shi kuma ana mishi azaba a cikin kabarinsa fi riwayatin a cikin wata ruwa aka ce maniha alaihi wato ana mishi azaba gurgurdan yanayin ihu da kururuwar da aka yi mishi mutafakun alaihi hadisi yadda aka haɗu a kansa bukari da muslim sun ruwaito shi hadisin yana karantar da mu cewa lallai shi mamaci ana yi mishi azaba bisa kururuwa da kukan kyara wanda iyalan gidan shi suka yi mishi musamman idan ya zamto al'adarsu ne yin irin wannan kururuwar kuma shi ya sani amma bai hana su ba ko kuma shi ne ma ya yi musu wasiya dimar kukan bayan ya mutu to lalle idan suka mishi wannan ihun da wannan kururuwar to ana mishi azaba saboda wannan wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyya muttafaqun alayhi wannan hadisin an karbo shi ta hanyar abdullahi dan mas'ud ibn ummi abdin kenan radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce laysa minna man barabal hudud duk wanda ke marin kumatun shi dan an mishi mutuwa wannan baya tare da mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa shaqqal jiyuba da kuma wanda ke kekketa aljihun rigar shi saboda an mishi rasuwa shi ma baya tare da mu wa da abida awal jahiliya da kuma wanda yake yin kira da irin kiran nan ta jahiliya mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kan shi wato wannan hadisin a cikin shi akwai narko mai tsanani ga duk wanda yake aikata irin waɗannan abubuwan da aka ambata ma'anar kuma da awal jahiliya shine mutum ya rika faɗa yayin da aka yi mishi mutuwa wa jabalahu wa sanadahu wayyo ginshiki na wayyo tudun mun tsiran mu wayyo rumfa ta rushe wayyo mun shiga uku to irin wannan kukan shine da'awar da'awar jahiliya al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace wannan hadisin yana magana ne akan haramcin yin irin waɗannan abubuwan da aka ambata na daga yaga riga da yaga aljihu domin cewa wannan alama ce da ke nuna rashin yarda da hukuncin ubangiji ubangiji ya hukunta cewa babanka ya rasu ko dan uwanka ya rasu to shikenan kai kuma ka nuna baka yarda ba an zalunce ka ubangiji ya cuce ka da ya dauke maka babanka ko da ya dauke maka danka ko da ya dauke maka yar uwarka ko dan uwanka to wannan shine abin da irin wannan kukan da kururuwa da birgima ke ishara zuwa gare shi to kaga wannan gargadi ne mai girma musamman ga matan da ke tada iska dan an musu mutuwa shikenan mace ta zo ta rika birgima tana ihu tana kururuwa wannan shine wai alamar cewa ta yi tana bakin ciki da abin da ya faru to wannan alama ce da ke nuna cewa ke baki yadda da hukuncin ubangiji ba kuma ke yar tawaye ce ubangiji ya yanke hukunci ga bawansa ya karbe kwanan shi ya karbe ran shi amma ke kuma kin zo kina nuna cewa baki yadda ba kenan kin shiga uku a baki yadda ba amma wannan duka bai hana kuma kuka da za a zubar da hawaye saboda tausayin ko kuma saboda bakin cikin an rabu da mutum ba wannan ba ba komai bane wannan wannan shi yin kuka yin kuka ba irin na wayo wayo ba to wannan babu komai a cikinsa dan an yi kuka wannan babu komai dan ka yi kuka saboda mamacinka ya rasu to wannan babu komai amma ihu kam da kururuwa wannan shine abin da Allah yake yin azaba akan shi wani abi burdata radiyallahu anhu qal waja abu musa fugushi alaihi wa ra'su fi hijr imra'atin min ahlihi fa aqbalat tasihu birannatin falam yastati an yarudda alaiha shay'an فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه وانا حديث عن كروش دقا أبو بردة dan gidan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne yace waja'a abu musa mahaifin shi abu musa yayi jinya fa bushiya alaihi sai aka sumar da shi wato sai ya suma saboda zafin jinya wa rasu fi hijra imra'atin min ahli amma kan shi yana kan cinyar wata daga cikin matansa fa aqbalat tasihu bi rannatin shikenan sai ta fuskanto tana ihu tana ihu da kururuwa falam yasadi an yarudda alaiha shay'an shi Abu Musa al-Ash'ari saboda halin da yake ciki na jinya da kuma suma bai iya mayar mata da komai ba na jawabi falamma afaqa qala yayin da ya farfado daga suman da yayi sai ya ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace babu ruwana na kubuta daga duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu ruwansa da shi wa yana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-sariqa lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga matar da ke daga sautinta da kururuwa saboda an yi mata rasuwa wal haliqati da matar da ke aske gashin kanta ko da cizge gashin kanta saboda an yi mata rasuwa wa shaqati da kuma matar da ke keketa tufafin jikinta saboda an yi mata rasuwa waɗannan duka guda ukun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shi babu su al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace as-sariqatu dinnan ita ce allati tarfau sauta bil buka ita ce matar da ke daga sautinta da kuka da kururuwa wayyo tana kuka tana ihu to wannan ita ce as-saliqa wannan hadisin hujja ce sarihiya bisa haramcin waɗannan ayyukan da aka ambata a cikin hadisin to lalle hakika wannan gargaɗi ne mai girma ga matayenmu waɗanda an yi rasuwa razo su cika gida suna ihu suna kururuwa kuma suna ji a ransu tamkar wai wannan ihun da suke yi shine gatan su bisa mamacin wannan ba gata kuke mishi ba hasali ma dai kuna cutar da shi mamacin ne domin kuna janyo mishi a yi mishi azaba in dai har kina ƙaunar mutum to idan ya rasu wajibin ki ne ki mishi addu'a ta gari amma irin wannan kukan haramun ne yinsa ko da mamacin ne ya ce a yi mashi kuka to karku yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa anil mughira ibn shu'bata radiyallahu anhu qala qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi fa innahu yu'adhabu bima niha alaihi yawm al-qiyamah wannan hadisin an karbo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina mughira dan shu'ba idan Allah ta bada gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lallai na ji manzan Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yana cewa man niha alaihi duk wanda aka yi mishi kukan kyara aka yi mishi kururuwa saboda ya rasu fa innahu yu'azzabu bima niha alaihi yawmal qiyama domin yadda lamarin yake lallai shi ana yi mishi azaba a cikin kabarinsa da kuma ranar alkiyama saboda wannan kururuwa da kuma kukan da aka yi mishi to malamai suka ce wannan yana faruwa ne idan ya zamto mutum shi ya bar wasiyar a yi mishi wannan kukan ko kuma ya san za a yi mar kururuwar amma yana da ikon hana kuma bai hana ba to wannan shi yasa za a yi mishi azaba saboda wannan kamar da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani rai da za a kashe shi saboda zalunci face sai ya kasance dan gidan annabi adam din nan wancan babban na farko yana da wani kamasho daga cikin laifin da aka yi na wannan kisan kan saboda shine wanda ya fara yin kisan kai a duniya har saboda haka idan aka ce an yi rasuwa mamaci ya rasu to ke ma idan kika zo ka samu iyalansa a cikin nutsuwarsu kika zo kika fara rikita su ta hanyar yin kuka da kururuwa to kina da zunubi mai girma cikin dukkan wani kururuwa da za a yi a gidan wa an umma diyata nusaiba bi dhamin nuni wa fatiha ana ce mata nasiba ana ce mata nusaiba radiyallahu anha qalat akhadha alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ata alla nanuha mutafaqun alaihi wani hadisin an karɓo shi daga wata jaruma daga cikin matayen sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna ummu adiya wacce tana daga cikin matayen da suka wanki yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ta rasu kuma tana daga cikin matayen da ke zuwa wurin yaƙi idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita yaƙi sukan sukan raka shi ana ce mata nasiba ana kuma ce mata nusaiba Allah ya rida ita ainihin sunanta shine nusaiba din ko kuma nasiba amma ana mata alkunya da ummu adiyya ta ce a kaza alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda bai'ati lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika ya rika alƙawari gare mu yayin da zamu yi chaffa da shi Allah na nuha cewa ba za mu rika yin kukan kyara ba mutafakun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kan shi imam al-bukhari ya sanya wannan hadisi a cikin wani babi da ya ce babu ma yunha minan nauhi babin da zai magana akan abin da aka hana na daga kukan kyarawar bukai da kuma kuka irin na kururuwa wa zajri an zalika da kuma tsoratarwa daga wannan sannan a cikin babin sai ya ambaci hadisin na na Aisha da kuma kissar kashi sayyidina Ja'far radiyallahu anhu da kuma hadisin Ummu Atiya wannan wanda muka ambata a wani hadisin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idan aka ga mataye masu irin wannan kukan a ɗibi ƙasa a cika bakin su da shi وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري وانا حديث عن كربوش دقا سيرنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما النعمان رضي الله عنه da shi da mahaifin shi sai na bashiru bin sa'adin dukkaninsu sahabbai ne kuma wanda ya ruwaito hadisin akan shi shine abdullahi dan rawaha shi kuma abdullahi dan rawaha kawu ne gare shi shi annu umanu din saboda sunan mahaifiyar shi fadimatu bintu rawaha wato kanwar abdullahi dan rawaha ta ne babban jarumin nan na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace ugumi ala abdullahi bin rawaha wato abdullahi dan rawaha ta an sumar da shi ko kuma ya suma yayin wata jinya da yayi radiyallahu anhu fa ja'alat uktuhu tabki sai yar uwar shi wato mahaifiyar shi an'umanu din kenan sai ta kasance tana yin kuka wata qulu a cikin kukan har tana cewa wajaba lahu ta ce wayyo majingina ta wa kaza wa kaza ta ce wayyo kaza wayyo kaza na to adidu alai tana kidayawa a gare shi fa qala hina afaqa da yayin da ya farfado sai ya ce mata ma qulti shay'an illa qila li anta kadhalik baki faɗi wani abu ba daga cikin abin da ke faɗa kina ihun nan face sai mala'iku sun ce min kai ne kai ne wannan kai ne wannan abin da take faɗa din kai ne rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito hadisi wannan hadisin yana yin bayani akan siffar azabtarwar da ake wa duk wanda bai yadda ba ma a yi mishi wannan kukan wanda ma bai yadda ba a yi mishi kukan idan an mishi irin wannan ihun da sai mala'iku sun tambaye shi a kabarinsa to kaga wannan shi su ma su ma ma yayi ba ma mutuwa yayi ba su ma yayi domin shi Abdullahi dan Rawahata a wannan jinyar bai rasu ba daga baya ya rasu a wurin yaki tare suka rasu da shi da sirna Ja'far dan Abu Talib da kuma sirna Zaid ibn Harisa tare suka rasu su su ukun a yaki guda to kaga wannan ke nuna mana kenan ashe idan mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ko dan uwanka ko yar uwarka ko danka ko matarka to babban abin da zaka yi dai babu laifi ka zubar da hawaye saboda alhinin rabuwa to amma dai kada ka rika furta wasu kalamai irin na jahiliya wa an ibn umara radiyallahu anhu ma qal istaka sa'ad ibn ubarata radiyallahu anhu shakwan fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma abdurrahman ibn auf wa sa'ad ibn abi waqas wa abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhum فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه وانا حديث عن كربوش سهنير sirna abdullahi dan umar idan Allah ta fita gare su kala yace istaka sa'ad ibn ubarak radiyallahu anhu shakwan yace wata rana babban sahabin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shugaba a cikin sahabban madina shine sirna sa'ad dan ubarak idan Allah ta fita gare shi yayi wata jinya fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya uduhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mishi domin ziyartar shi dan ya gaishe shi ma Abdulrahman bin Auf tare da shi akwai sirna Abdulrahman dan Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas akwai kuma sirna Sa'd dan Abi Waqqas wa Abdullahi bin Mas'ud da kuma sirna Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhum Allah ya yarda su baki daya falamma da kala alaihi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen majinyacin wajen da wufi gashiyatin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi ya suma faƙala sai ya ce aqaba shin ya rasu ne qalu la ya rasulullah sai suka ce a'a bai rasu ba ya ma'aikin Allah fa baka rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zubar da hawaye wato yayi kuka falamara alqawmu buka annabi sallallahu alaihi wasallam bakau yayin da mutane suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye su ma kowa sai ya rika zubar da hawaye yana kuka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ala tasma'un shin ba kwa ji ne inna allaha la yu'azibu bi dam'il ayn Allah baya yin azaba saboda hawayen da ido ya zubar wala bi huznil qalbi kuma Allah baya yin azaba saboda bakin cikin da zuciya ta yi walakin yu'azibu bi hadha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito da harshen sa ya ce sai dai Allah yana yin azaba ne saboda wannan ya nuna harshe aw yarham ko kuma yakan yi jin kai saboda abin da harshe ya faɗa muttafaqun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kan shi wannan hadisin yana karantar da mu kyakkyawar mu'amala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yakan je ya duba sahabban shi idan ba su da lafiya kuma saboda kokarin hada zumunci tsakanin sahabban shi baya zuwa shi shi kadai yakan tafi tare da yan rakiya domin in mutum ya warke za a ce mishi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duba ka da shi da wane da wane da wane daga cikin sahabbai kuma hadisin yana nuna mana cewa yin kuka don tausayin mamaci ko kuma don tausayin majinyaci wannan babu komai kuma baya janyowa aiwa mamaci ko kuma majinyacin azaba sai dai ana yin ukuba ne idan ya zamto akwai kukan kyara da kuma kururuwa kuma hadisin yana karantar da mu wato illolin da ke tare da harshen dan adam cewa harshen dan adam yana iya janyowa aiwa dan adam din ukuba ko ya mishi azaba ko kuma a bashi lada وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرء من جرب رواه مسلم وانا حديث عن كتبه سهنير أبو مالك الأشعري رضي الله عنه شمانا daga cikin dangin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya rida su baki daya qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzan Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce anna'ihatu wato matar da ta saba da kururuwa kowa ma ya santa a unguwa ko a gari in dai an yi rasuwa to zaka ji muryarta a sama tana ihu tana kururuwa in dai an yi rasuwa a gidansu ko a gidan makwabtansu to zaka ji kokanta sai ka ji ihunta sama da na kowa to irin wayannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lam tatub qabla mautiha idan har bata tuba ba kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qitran to lallai za a tsere ita a ranar alkiyama za a sanya mata riga irin ta wuta riga ce wata aka yayyafa mata ruwan gelo ko kuma man gelo riga ce kamar dai yanzu mu ce kamar rigar da aka yayyafa mata fetur kaga za ta zama tana mummunan ci fiye da wace ba yayyafa wa fetur din ba wa dir'un min jarabin kuma za a sanya mata riga har ila yau za a sanya mata wando wanda aka sanya wa wannan wutar sannan kuma za a sanya mata riga har ila yau ta bakin karfe irin na wuta wannan hadisin imam muslim ne ya ruwaito shi kuma malamai suka ce a cikin shi akwai tsoratarwa da kuma narko mai girma ga matar da ke yin kururuwa don an yi mutuwa kuma wannan yana karantar da mu cewa lallai kururuwa yayin mutuwa yana daga cikin manya-manyan zunubai a musulunci babu laifi kai kuka babu laifi ka zubar da hawaye to amma kururuwa irin wadda mata ke yi wayyo Allah wayyo mun shiga uku to wannan kam yana daga cikin manyan zunubai wa an usaid bin abi usaid at-tabi'i an imra'atin min al-mubayi'at qalat kana bima akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi alla naqmisha wajhan wala nad'u wailan wala nashuqa jayban وألا ننصر شعرا رواه أبو داود بإسناد حسن وانا حديث عن كربش تهنير وانا تابعي من سنة أسيد أن أبو أسيد التابعي وتتابعيني عن امرأة من المبايئات يا كربو حديث لي daga wata mata daga cikin matan da suka yi cappa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace mishi kana fi ma akaza alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika daga gare mu fil ma'ruf allazi akhadha alaina Allah na asiyahu fihi cikin ayyukan kirki da ya riƙe alƙawari gare mu cewa ba za mu saba mishi ba a ciki Allah na mishi wajahan cewa ba za mu riƙa ya kushin fusakun mu ba saboda bakin ciki wa rana duwa wailan kuma ba za mu riƙa kiran mun shiga uku kuma muna kiran muna kiran azaba ta tabbata akan mu ba wa rana shuka jeban kuma ba za mu riƙa cewa aljihun mu da kuma rigunan mu ba wa Allah nan sura sha'aran kuma ba za mu riƙa cewa gashin mu muna tizgewa gashin kanmu ba rawahu abu dawuda imam abu dawud ne ya rawaito shi da kyakkyawan isnadi wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe alƙawari ne daga matayen sahabbai da wani layi alaihim yayin da mazajen ma sun yi alƙawari da shi sun yi cappa da shi amma su mata bai yi hannu da hannu da su ba sai dai maza matan da ya yi musu magana da baki kuma ya gaya musu wannan kuma sun ɗauki alƙawari cewa ba za su saba mishi ba wannan duka yana koyar da mu cewa waɗannan abubuwan duka sun saba wa shari'a وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيده أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن اللهز الدفء بجمع اليد في الصدر وانا حديث عن كبر سهير أبو موسى الأشعري دار الله تبدأ غريشي anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mayitin ya mutu bai koma bakihim ai babu wani mamaci da zai rasu kuma wani mai kuka daga cikin iyalansa ya miƙe tsaye yana cewa wajaba lahu wayyo rumfa ta rushe wayyo dutse ya ya fadi wa sayyida wayyo shugaban mu a wani hawa zalika ko makamancin wannan illa wakila bihi malakan ba sai an turo wasu mala'iku guda biyu gun wannan mamacin yal hazani suna tunkudin kirjin mamacin suna dukan shi a kirji suna ce mishi a haka za kunta dama haka kake dama haka kake kaga shi kenan wannan abu ne mummuna irin wannan kukan kyara din rawahu tirmizi imam tirmizi ne ya ruwaito shi kuma ya ce hadisi ne mai kyau hadisin mu na karshe a yau shine hadisi na 1667 a cikin littafin kuma shine hadisi na karshe a wannan babin wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنيات على الميت رواه مسلم wannan hadisi an karɓo ta hanyar sirrin abu hurairu da Allah ta fada gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asnani fil nas huma bihim kufrun mutum biyu ko kuma ayyuka biyu a cikin mutane akwai alamar kafirci kuma ko kuma batulci a tare da shi at-ta'anu fil nasab shine yin suka a cikin nasabar mutum wani ya tu alal maiti da kuma yin kukan kyara da ihu da kururuwa bisa mamaci wannan akwai alamar batulci ga Allah subhanahu wataala rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisin kuma hadisin yana bayani akan kaurin haramci da ke cikin wannan kukan da kururuwan da kuma yin suka a nasabar mutum wacce take tabbatacciya a shari'a a nan za mu tsaya da fatan Allah ya karɓa azuminmu Allah ya karɓi dukkan ibadunmu Allah ya gafarta wa mamatanmu mu da muke raye Allah ka kyauta ƙarshen mu ka samu cika da imani Allah ka ba mu ikon fahimtar abin da muka karanta ka ba mu kuma ikon aiki da abin da muka fahimta Allah ka raya mu rayuwa mai albarka kai mana albarka mai yawa a rayuwar mu da bayan rayuwar mu Allah ka zuri'ar mu albarka Allah ka jimci lamuran mu baki daya har da ake cika wannan ƙasa na matsatsi da matsin rayuwa da tsadar abubuwan rayuwa Allah ka sauƙa mana dan fararraka da rahamarka dan albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna mun kai kuka gari ka muna neman taimako Allah ka taimake mu ka yayi dukkan damuwoyin mu da damuwoyin al'ummar musulmai ka biya bukatunmu da nasu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين